الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala wanda cikin huwa cewa sarayon mu ta iso wannan lokaci a wannan rana ta litinin yau a biyu ga watan Zulqa'ada shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake daidai da 20 ga watan Afrilu shekara 2026 miladiya mun sake haɗuwa wannan majalisi na Masjidu Ali bin Abi Talib dake nan ganduwan bai cikin garin Azari inda muke darasi a wannan littafi mai albarka na adda'u wad dawa na abu muhammad ko abu abdullahi muhammad ibn abi bakar ibn ayyub al-ma'rufu ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka cikin fasali muke wanda ya ce al-ma'asi tudfi'ul ghayra ko ana magana akan cewa ɗaya daga cikin matsaloli na sako wanda shine yake sanyawa ya kange bawa daga kusatan abin da Allah yake so kuma ya ci gaba da wanzuwa barnar da yake wa bawa yakan kashe masa kishi a cikin zuciyarsa to wannan shine shimfidar da malam yayi muka tsaya a kayan wani hadisi wanda ya ambaci cewa babu wanda kai Allah subhanahu wata'ala kishi ko saboda kishin da Allah yake yi ne shi yasa ya haramta alfasha bayyananniya da koyayya ga bayansa kuma hadithin ya ce babu wanda yake son ya karɓi uzuri ma'ana tuba kenan na mutane sama da Allah subhanahu wata'ala an karanta hadithin ku ya ce wa fi sahih ba mu sake nana tashi wa fi sahih aiban anhu annahu qala an samu daga annabi wato annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya ambata shi ma hadithi ne wanda imam bukhari da muslim suka rawaito daga abdullahi ibn abbas abdullahi ibn mas'ud yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la ahad aghyaru min Allah babu wanda yake Allah ta'ala kishi من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن domin kishi na ubangiji ne ma ya haramta alfasha bayyananniyarta da koyayyarta domin Allah ta'ala baya so ga an saba masa shi yasa ya haramta wannan kyamatan abin da Allah baya so shine abin da yake kishi na asali hadithin yace wala ahada ahabbu ilayhi al-udhra min Allah babu kuma wani wanda ya fi ƙaunar uzuri daga wajen bayi kamar Allah subhanahu wa ta'ala, mana ba wanda yake Allah karɓan uzurin bayi, duk yadda mutum ya kai da karɓan uzuri, a ce, a wani kan yana da karɓan uzurin na da yafiya in an masa abu daga ka ba da uzurinka, ka ba da hanzari zai shaurare ka, to babu wanda ya kai Allah, ko akwai. Allah ne za a yi ta saba masa a ta saba masa iya tsawon shekaru amma sai an zo mutum bai sani ba kusa da mutuwa ma amma dai bai san mutuwar tasa ba rayuwarsa ta gama karewa kuma ya koma zuwa ga Allah kuma Allah ya yarda ya yafe masa har ma ya bashi lada ai ba wanda yake Allah karban uzuri kaga na fat janibi guda hadisin ya ce ba wanda yake Allah kishi ma'ana ba wanda ya kai Allah ta'ala kyamatan aikin banza duk yadda wani zai kai da ƙin mummunan aiki to bai kai Allah ƙin mummunan aiki ba kuma a janibi guda ba wanda ya kai Allah subhanahu wataala karɓan uzuri in dai mutum ya ba da uzuri a bisa tsarin da Allah ta'ala ya shimfiɗa to Allah zai karɓi uzurinsa ya yafe masa shi ne ce min ajiyar zalika arsalar rusula mubashirina wa munziri a dalilin karɓan uzuri ne ma Allah subhanahu wa ta'ala ya aika manzanni masu yin albishir kuma wanda suke masu yin gargaɗi domin ya karɓo uzuri a wajen bayi a musu gargaɗi a bayi kuma a musu albishir da aikin kirki in sun yi za su samu aljanna wala ahada habu ilayhi almadhu min Allah kuma babu wanda yake kaunar yabo kaman Allah subhanahu wataala Allah yana so ka yabe shi min ajli zalika athna ala nafsi ya dalilin haka ne ma Allah yayyabo a kansa ba wanda yake Allah san yabo shi saka Allah yayyabi kansa wajaje da yawa cikin Qur'ani Allah ya yabi kansa a cikin hadithul qudsi Allah ya yabi kansa shi saka duk abin da zaka roƙa a wajen Allah sai ka yabe shi kar kawai ka doshi ubangiji haka kawai ka ce ya maka kaza ya maka kaza a sai ka yabi ubangiji shi yasa yace walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah yana da waɗansu kyawawan sunaye sunaye mafi kyau mafi tsafta wanda cikinsu yana kunshe da yabo kowane suna yabo ne aka yi ma Allah a wata sifa da ya ba wa kansa in ka ce ar-rahman mai yawan raham mai yawan jin kai mai yawan tausayi ba wanda yake Allah tausayi kaga ka yabe shi ne ya rahman ya mai yawan tausayi ka yabe ubangiji to sai ka ce Allah ka tausaya mini to Allah yana son haka shine ma ma'anar walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wannan hadisi kamar da muka ji Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Abdullahi dan Mas'ud don haka ibn al-qayyim yace fa jama'a fi hadha al-hadith bayna al-ghayrati allati asluha karahatu al-qaba'ih wa bughdha wannan hadisi sai hallar tsakanin abu guda biyu wato tsakanin kishi wanda allati asluha wanda asalin shi kishi karahatul qaba'ihi wa bughdha kyamatan duk abin da yake mummuna ne da kuma kinsa a kyamaci abin da yake mummuna kuma a ki abin da yake mummuna wa baina mahabbatil uzr hadisin sai hada tsakanin wannan sifa da kuma son ba da hanzari a mutane son karban uzuri a wajen bayi alladhi yujibu kamalal adli war rahmati wal ihsan wanda karban uzuri kuma shi yake tabbatar da cikar adalci da cikar tausayi da cikar kyautatawa duk wanda baya karban uzurin an masa laifi duk uzurin da aka faɗa ba zai karɓa ba sai yayi horo to babu adalci tare da shi haka ne ko zaka ki mummuna kuma zaka zan mai bada uzuri musamman uzuri idan ya zo ta kusurwarsa to wannan shine cikar adalci wanda ya doge akan laifi za a masa horo wanda kuma ya fahimci laifinsa kuma ya bada uzuri to shi kuma za a sassauta masa to kaga wannan sifa da aka tabbatar ma Allah subhanahu wataala ita take tabbatar da kamalul adl wa rahmat wal ihsan wato cikar adalci da cikar tausayawa da kuma cikar kyautatawa wa'annan subhana kuma hadisin ya bayyana cewa Allah mai tsarki da ɗaukaka ma'a shiddata ghairatihi duk da tsananin kishin da Allah ta'ala yake yi domin hadisin ya ce ba wanda yake Allah kishi duk da tsananin kishin da Allah ta'ala yake da shi yuhibbu an ya'tadhira ilayhi abduhu kuma Allah yana ƙaunar bawansa ya miƙa uzuri zuwa gare shi wa ya ƙabalu uzura mani a ilaihi kuma Allah ta'ala sai yake karɓan uzurin duk wanda ya mika uzuri zuwa gare shi daga duk wanda ya mika uzuri ga Allah Allah yana karɓan tuba shi saka ma Allah maɗaukaki saboda karɓan uzuri ce kul ya ibadiyya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a yace faman taba wa aslaha fa ajruhu ila Allah to kaga duka wannan karban uzuri ne Allah subhanahu wataala illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima ba wanda yake Allah karban uzuri ba wanda yake shi kishi Allah yana kin ya ga bawansa ya saba masa ba wanda yake kin wannan sabo sama da Allah subhanahu wataala kuma shi yasa in mutum ya masa ya saba masa musamman wanda ya babban sabo shine shirka to Allah subhanahu wataala ya alƙawarin ma ba zai yafe masa ba amma shirka duk da yadda take da muni hada Allah aka yi subhanahu wataala fa da abokin tarayya a cikin kudurarsa da mulkinsa da ikonsa da buwayarsa da ɗaukakarsa amma sai aka sa masa shariki ko kuma aka nakasa wani abu daga cikin ikonsa aka gutsuro aka ba mu wani abinda shi nasa ne shi kaɗai amma tare da wannan da kuma alkawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa duk wanda ya mutu yana shirka Allah ba zai yafe masa ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dalalan ba'ida wa nubu dalalan mubina amma tare da wannan sai Allah ta'ala ya ce qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kuma Allah yace qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ka ga ma waɗanda suke kafirai masu shirka in har suka hannu daga shirkan nan fa suka koma zuwa ga Allah suka tuba akan abin da suke yi suka kadaita Allah subhanahu wataala suka tsarkake shi wajen bauta yughfar lahum ma qad salaf duk abin da ya faru a baya Allah zai yafe musu kaga ashe ubangiji subhanahu wataala ya hada waɗannan siffofi biyu kamar yadda hadisin ya bayyana ma shiddata ghiratihi yuhibbu an ya'tazara ilayhi abduhu duk da tsananin kishin da Allah ta'ala yake da shi amma yana kaunar bawan sai tuba zuwa gare shi har ma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya kawo kwatance cewa Allah ta'ala ashaddu farahan ya fi tsananin farin ciki min abdihi sama da bawansa, wanda abin hawansa da abincinsa da ruwan shansa ya ɓace masa a cikin hamada kuma ba kowa ga yunwa ga kishirwa kuma ya rasa ina abin hawansa yake. Gabas da yamma kudu da arewa hamada ne ya koma gindin kututtule yana jiran mutuwa kawai. Buɗe idan da zai yi bayan ya galabaita sai ya ga abin hawan nasa ga ta a gabansa da abincinsa da ruwan shan nasa duka kome ya dawo saboda tsananin farin ciki sai ma ya rude ya ce ya Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka annabi ya ce akhta min shiddatil farahi saboda tsananin farin ciki ne bai ma san abin da ya faɗa ba yana so ya ce ya Allah ni bawanka ne kai abin nan ubangiji na ne ka tausaya mu amma sai ya kuskure saboda tsananin farin ciki to ka tuna farin cikin da mutum zai ji ya faɗa da tsammanin rayuwa kawai. To, annabi ya ba da kwatance ne da abin da za mu fahimta, kaga Ubangiji ya fi tsananin farin ciki in bawansa ya tuba, sama da farin cikin da wancan zai yi. Kenan ana nuna ma, duk farin cikin da za ka ji a duniya a kan samuwar wani abu ko kubcewar wata musiba ko samun tsari ko abin da ya kama da haka, kai farin ciki a kansa, farin cikinka bai kai kusan farin cikin da Allah ta'ala yake yi idan bawansa ya daina saƙo ba. bawansa fa yana da iko ya sarrafa shi yadda ya ga dama kuma ba zai yana da dama ya ki masa uzuri amma Allah subhanahu wata'ala yana da tsananin farin ciki idan bawansa ya tuba shi yasa kanan yace ma ashiddata ghiratihi duk da tsananin kishi da Allah yake yi baya son ya ga an saba masa amma tare da wannan yuhibbu an ya'tazira ilayhi abduhu Allah yana son bawansa ya tuba zuwa gare shi wa ya kabala uzra man i'tazara ilayhi kuma ya karbi uzrin wanda ya mika uzuri zuwa ga Allah wa annahu la yu'akhidhu 'abidahu bi irtikabi ma yugharu min irtikabihi kuma Allah subhanahu wata'ala baya kama bayansa don aikata abinda ake kishin aikata shi hatta ya azira ilaihim har sai Allah ta'ala ya mika uzuri zuwa gare su ai Allah baya kama bayi da laifi har sai ya mika musu uzuri shi saka cikin Qur'ani suratul Tauba Allah madaukaki yace Inna Allah la yudilla menene inna allaha la yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun وما كان الله بارك الله فيك وما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم Allah baya kasancewa ya sanya mutane a ajin batattu yace ai waɗannan jama'a sun zama batattu don haka za a musu azaba Allah baya yin haka ba'da idh hadahum bayan ya nusar da su zuwa ga fitra da suke tare da ita sai dai in sun bauɗe hatta yubayyana lahum ma yattaquna sai ya fayyace musu abin da ya kamata su kiyaye. Don haka Allah baya kama bayi har sai lokacin da ya ba su uzur, ya yanke musu hanzari. Shi ya saka, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Sai Allah ya ce me? An taqulu yawmal qiyamati innakunna an hadha ghafilin. Kaga yanke musu uzur. Allah ya fidda tsatson annabi Adam baki ɗaya zuriyan annabi Adam daga tsatsonsu, baki ɗayansu Allah ya fidda su, wa ashhadahum ala anfusihim ya sanya su kai shaida ma kansu, alastu bi rabbikum ba ni ne Ubangijinku ba, tun ana alamu zar. Kalu bala shahidna suka ce mun shaida ya uba haka ne, kai Ubangijinmu ne mun yadda kuma mun shaida akan haka, in har muka zo duniya abin da za mu tsayo a kansa kenan. Allah ya ce ya yanke musu wannan hanzarin ne, an ta kulu yau malkiyamaci in na kunna an haza ghafilin don ranar alkiyama kar ku ce ai mu ba mu san da wannan alkawarin ba sai aka tuna mana to kaga Allah subhanahu wata'ala annahu la yu'akhidhu 'abidahu bi irtikabi ma yugharu min irtikabihi hatta ya'zara ilaihim har sai ya mika musu uzur wa li ajli dhalika arsala rusulahu don haka nan ne ma Allah ya aiko manzannansa ɗaya bayan ɗaya tun daga annabi nuhu alaihi salam har zuwa annabi muhammad salawatullahi wa salamu alaihi wa anzala kutubahu kuma Allah ya saukar da littattafansa ga Qur'ani da aka gadar ya zamanto mai shiryar da mutane la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi Allah ya bashi tsaro ya bashi kariya ibara domin ya ba su hanzari ne ya musu ya ba su hanzari shi yasa aka aiko da littafi wa inzaran kuma don a musu gargaɗi. Kaga yanzu duk wanda ya ce bai bi Allah ba, to shi ya yi bin Allah a kan sani. An aiko manzanni masa manzo ya masa gargaɗi. An gadar masa da littafi waɗanda ba suka zo gabanin annabi sallallahu alaihi sallama an aiko musu littattafa an ce ku yi aiki da shi. Haka nan manzanni suka dinga zuwa wahidan tilwal akhar. Allah ta'ala ya dinga aikowa ana gargaɗi wani ma annabin in ya zo sai a kashe shi. bayan an kashe shi aka ci gaba da fantamawa a cikin laifuka Allah bai fasa ba dai sai ya sake aikowa wani manzan shi ma ya zo shi ya jajirce ya ci gaba da musu wa'azi yana kiran zo in fa ku fa bi Allah fa ku fa riko da littafin sa nan ne tsira take a ƙaryata shi in ba a ga dama ba Yahudawa su sake kashe shi haka su suka dinga yi amma Allah bai fasa aikowa manzanni ba ba dan komai bane domin duk da Allah yana kyamar abauta masa ma'ana yana da cikakken kishi tare da haka kuma yana uzuri ga bayansa wannan shine kamala wa hadha ghayatul majd wal ihsani wa nihayatul kamal don haka ibn al-qayyim yace wannan sifa da Allah ta'ala ya siffantu da shi kamar yadda yazo cikin wancan hadisi shine matukar daukaka isa kenan cikakkiyar isa cikakkiyar isa kenan da daukaka za a iya hukunta ka ba ba za a iya ba kuma ka sani kuma abin da aka sanya maka na doka in ka saba ba a san haka ana tsananin ƙin ka aikata haka amma tare da haka kuma in kai taurin kai tare da cewa shi yake sarrafa ka shi yake baka duk abin da kake gudanar da rayuwarka a duniya amma in ka mika uzuri kuma sai ce a yafe maka na baya cikar kamala kenan sai a ce an yafe maka dama hakan ake so ba za a ce a a yanzu dai an ja layi na bayan ka sai ka ɗanɗana kuɗarka tukun na gaba in ka kyautata nan ne za a kyale ka cikar kamala da adalci kenan a wajen Allah sai zamanto ya yafe shine yace wa hadha ghayatul majd wal ihsan matuƙa kenan wato na ɗaukaka wal ihsan da kyautatawa wani hayatul kamal da kuma ƙurewa kamala kamala ta kai intaha kenan dama duka sifatul kamal ga Allah subhanahu wata'ala suke sifatul kamal fa inna kathiran mimman tashtaddu ghiratuhu min al-makhluqin sai malam yace domin da yawa daga cikin waɗanda kishinsu ya yi tsanani minal makhaluki na cikin halittu cikin mutane mutane su kam ba irin wannan siffar suke da ita ba mafi yawa in mutum ya zamanto kishinsa yana da tsanani tahamiluhu shiddatul ghirati ala sur'atil iqa'i wal uqubati min ghairi idharin minhu tsananin wannan kishi na bawa in bawa ne yake da kishi mai tsanani to wani lokaci sau da yawa tsananin kishin nan nasa yakan ɗauke shi ala sur'atil iqa wajen gaggauta aukawa mutum Mun gane ko? Da me aka siffanta kishi ne a cikin karatun da muke yi. A? Na? Abin ƙi, abin ƙi makaruhu kenan. Kishin da me aka siffanta shi? Na? Haushi? A'a ba a ce haushi ba. Yawwa, ƙin a saɓa wa Allah. shi aka siffanta gira din ai asalin alghiratu kishi mutum ya kyamaci sakon Allah shi ya kyamatar wa kansa kuma ya kyamatar ma wani na ɗaya shi yana tsananin matukar kin ya ga ya saba wa Allah yana kishin kansa kenan sannan kuma baya so ya ga wani nasa ya saba wa Allah nan ma yana tsananin hasbunallahu wa ni'mal masa uquba ma ba tare da jin hanzarinsa ba da yawa haka yana faruwa ko wani sai an masa uquba tukunna sai daga baya kuma sai a ji hanzarinsa a ce to ai baka yi bayani ba tunda to me yasa ba bashi uzuri ba me yasa ba bashi lokacin da ya bada hanzari ba to sau da yawa haka takan faru wa min ghairi qabul al uzri wa min ghairi qabul li uzri man i'tazara ilayhi wani lokaci ma kuma wasu har ma suka kai haddin da ba za su karɓi hanzarin uzurin wanda ya miƙa uzuri zuwa gare su ba wani an ma miƙa masa uzurin don Allah ka yi haƙuri kaza ɗin nan kuskure ne mun tsammata kaza ne sai muka yi kaza sai ce sam shi bai yadda ba ana yi ko ya ce sam bai yadda ba ai ta bishi ana masa bayani ana nuna cewa ba da niyya aka yi laifin nan ba ba da niyya aka masa kuskuren nan ba ga yana cewa ina wani ma yakan yi haka me yasa saboda shiddatul ghaira yana da tsananin kishin ya ga an aikata abin da ya kyamata an yi masa abin da baya so to wani sai ya ki bada uzuri bal kai bari ma kad yakunu lahu fi nafsil amri uzrun kai ta iya yiwa shi karan kansa abin da aka aikata masa ma akwai uzurin a ciki amma kuma saboda tsananin kishin nasa sai kasa ganin uzurin ba zai iya ganin uzurin ba wala tad'uhu shiddatul ghirati an yaqbil uzrahu kuma tsananin kishin nan da yake ji ba zai bashi ya karɓi uzurin wanda ya aikata masa laifin ba wannan siffa ce ta makhluki kaga wannan ana nuna cewa akwai na ƙasa a ciki domin can sifatu kamal da aka ambata ma Allah ma ashiddata ghairati fa innahu yaqbalu tawbata ko ko yaqbalu al-udhra min min min ibadihi min abdi Allah yana karban yana karban uzur daga wajen bawansa malai yace wa kathirun mimman yaqbilu al-ma'azira da yawa daga cikin waɗanda suke karban uzurin ma yahmiluhu ala qabuliha qillatul ghira yanzu kuma an canja kenan wadancan shiddatul ghira takan sa su afka su yi hukunci ba tare da shauraran uzuri ba wani lokaci kuma tsananin kishin yakan sanya ko sun ga uzurin ba za su gan shi ba kuma ko an ba su uzurin ba za su karɓi uzurin ba to wannan ɓangare kuma ya ce wa kathirun mimman yaqbalu al-ma'azira da yawa kuma daga cikin waɗanda suke karɓar uzuri su kuma in an yi abin da suka ki ko an yi abin ki amma su suna karɓan uzuri da gaugawa to da yawa waɗansu ko masu karɓan uzurin yahmiluhu ala qabuliha qillatul ghira karancin kishi ne su kuma yake sanyawa su karɓo uzurin a wani waje karancin kishin ne yake sanyawa a karɓo uzurin hatta ya tawassa'a fi turuqil ma'adir har ma waɗansu sukan yalwata hanyoyin uzuri abu kaɗan za su bada uzuri abu kaɗan za su bada uzuri kuma an saba wa Allah an saba wa Allah amma in an bada uzuri sai su karɓa wato yana fayyace mana idan muka samu kyakkyawar fahimta na me ake nufi da kishi asalin kishi shine mutum ya kyamaci abinda shari'a ba ta so makansa da kuma waninsa to amma kuma ya zamanto mai karɓan uzuri ko da ya ga an saba ma Allah idan har an ba da uzuri wanda yake makabul to ya zamanto mai kau da kai a uzurin in dai karɓaɓɓe ne na shari'a kada ya zamanto ya kulle ƙofar karɓar uzuri domin Allah subhanahu wata'ala ma da ya halicci bayi yana ƙin su saba masa amma idan suka yi laifi yakan ba su uzuri Ma'ana idan har suka mika uzurinsu zuwa ga Allah, babban mika uzurin kuma shine mutum ya tuba zuwa ga Allah akan abin da ya aikata. To kada mutum ya zamanto cikin waɗanda ba sa karɓan uzuri. Sannan kuma kada mutum ya zamanto mai gaugawar karɓan uzuri. An saba ma Allah amma yawan mutane uzuri akai. Misali saba wa Allah ce a ce yanzu ku duba abin da yaran na suke ya ce haba yara ne ai wata ba za su yi ba hala ba a fahimci wannan ba uba ne aka kawo masa ƙara ƴaƴansa ga abin da suke ga abin da suke amma sai ce abin nan ai ƙuruciya kenan ai yara ne kuma balagaggu ne samari ko ƴan mata a ce yara ne wata ran ba za su yi ba ai in sun girma ai ba za su yi ba yanzu kaga shi ya bika uzuri a inda ya halatta a mika bai mika uzuri a inda ya kamata a mika uzuri ba inda an ce an saba ma Allah subhanahu wataala sun fita da gyale sai ce yara ne ai ya san yanzu abu na yayin nan an yi an yi da su amma sun ki kullum ana gaya musu amma kuma abin nan wata ran kuma ba za su yi ba za su yi ba ai ah to kuma suna fita da gele saba wa Allah ne an ce ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala an yu'rafna fala yu'zai amma sai karɓi uzuri kuma wai anan a ce yara ne wata ran ba za su yi ba to kaga nan an wasa'a kofofin bada uzuri kenan duk abin da aka yi ma na sabawa Allah sai a sama masa uzuri wa yara uzran ma laysa bi uzrin har ma wani abin da ba uzuri bane a shari'a wato sai ya ga sai ya ganshi a matsayin uzuri wa yara uzran sai ya ga abu a matsayin uzuri ma laysa bi uzrin wanda kuma a shari'a ba uzuri bane kamar kwatance yanzu da nayi ba uzuri ba ne, ƙuruciya ba uzuri ba ne, ma dama alƙalami yana kan mutum ya zama baligi to shari'a tana na kansa. Wannan ba uzuri ba ne. Sai ya matsa gaba, ya ce, wa kafiran mimman ya ƙabalul ma'azira, a'a, mato wace hatta ya atazira kafirun minhum bil qadar har ma za ka ga da yawa daga cikin mutane suna mika uzuri da ƙaddara. kamar me kenan ai kaga yayi magana akan ce wanda yawa har sai su yalwata saboda karancin kishi sai su dinga sai su dinga daukan abin da ba uzuri ba a matsayin uzuri su bude kofa abin da ba uzuri ba su ganshi a matsayin su yi wasa to kuma sai yace har ma sai kaga da yawa daga cikin su suna mika uzuri da kaddara kar mu manta asalin tambaya da ya sama ya rubuta littafin tambaya ce aka masa ko akan wanda yake ta aikata laifi yana aikata laifi amma ya kasa fita daga ciki duk lokacin da ya yunkura dan ya bar waɗannan laifuffuka sai ya ga kuma abin ƙara ƙaruwa ke ya kasa zuciyarsa ba ta so amma kuma yana ƙara dulmiya a cikin laifuffuka kuma ya ya kasa fita har laifin ya kange shi to sai ke bada waɗansu kusurwoyi waɗanda su ne suke sabbaba haka ta faru to kaga anan wajen ai a baya in ba mu manta ba akwai waɗanda suke mika uzuri da kaddara akan abubuwan da suke aikatawa ya nuna ba su fahimci kaddara ba akan cewa Allah subhanahu wataala ai shi ya zayyana abubuwa ta ran gini ran zane dan haka mutum da zai aikata wani aiki na laifi ma sai ya nasabta shi zuwa ga me zuwa ga kaddara akan cewa inda Allah bai yi nufin ya aikata ba ai da ba zai aikata ba kaga misali kaman qadariyya kenan da so ga cewa ko jabariyya jabariyya suna daga cikin nau'in qadariyya in jabariyya da suke ga cewa ai shi dan adam abin nan abin nan shi shi bashi da ikhtiyar eh la mashi'ata lahu wal ikhtiyar li'annahu majbur tilasta shi akai an tankwasa shi ne kaddara ce ta tankwasa shi yin aiki ba shi da zabi dole sai yayi tunda an rubuta to kaga yanzu sai su aikata laifi kuma sun jingina shi zuwa game to kaga yanzu wannan ba sun ajiye sun anje uzuri a muhallinsa wannan babu uzuri a ciki dan adam Allah ya bashi mashi'a kuma ya bashi ikhtiyar kuma an yassare masa hanya ya bi kullum muyassarun lima khuliqa lahu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata to shine yace hatta ya atazira kathirun minhum bil qadr wa kullum minhuma kowane bangare daga cikin guda biyu nan da aka ambata ghairu mamduhin alal itlaq ba abun yabo bane kawai kwata-kwata, in an ce alal ikila kwata-kwata, ba wata kusurwar da za ka yabe shi, siffofi biyun nan, amma ba biyu aka faɗa ba uku aka faɗa ko? Wace ce siffa ta farko? Siffar da aka ce, aka jingina zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, yana da tsananin kishi, baya son ya ga bayansa sun saba masa, amma kuma Allah maɗaukaki kuma yana da ba da uzuri ga bayansa, shi yasa ma aiko masa manzanni ya musu gargadi ya kaza da kaza da sauransu wannan aka ce shine gaya na sifatul kamal haka aka ambata ko eh wannan shine wato yake kawo gaya na sifatul kamal da kuma almajdu da alihsan wa hadha gayatul majd wal ihsan wa nihayatul kamal to kaga siffa ta farko kenan siffa ta biyu wanda yake da tsananin kishi kishin ya rufe masa idanu har baya ba da uzuri ko da uzurin ma ya bayyana ƙarara zai iya ganinsa kai bari ko da daga baya an ambata masa uzurin ba zai ma karɓe shi ba sai ya yi intikami sai ya yi uquba sai ya afka shi ne na biyu da aka faɗa sai ya zama na farko kenan sannan na uku kuma shi ne waɗanda su kuma suke da ƙarancin kishin ba har ma sai ya zamanto su komai ma abin da za a yi wa uzuri ne laifi karami laifi babba su a wajen su duk za a iya yin uzuri a mutum to shine yace waɗannan guda biyun ba siffofi ne abin abin godiya ba ba abin yabo ba ne in ban da waccan ta farko da aka ambata wanda aka siffanta ta da siffatu kamar mun fahimta ko don haka kar mutum ya siffantu da waɗannan siffofi biyun ƙarshe in zai siffantu ya siffantu da waccan siffa ta farko wanda aka ce Allah ta'ala yana aka jingina wannan siffofi ga Allah wajen yadda yake mu'amalantan bayinsa walillahi al-mathalul a'la malai yace wa qad sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kuma batu ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce imam an-nasa'i ya rawaito wannan hadisi Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi a Sahihul Jami' hadisi ne ingantacce an samu a asalin hadithin daga Jabir ɗan Abdullah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min al-ghirati ma yuhibbuhu Allah ma yuhibbu Allah wa minha ma yubghidu Allah fallati yubghidu Allah al-ghiratu fi gari raibati asalin hadisin yace inna min al-ghirati ma yuhibbuha Allah wa minha ma yubghiduha Allah sai yace fal ghiratu allati yuhibbuha Allah al-ghiratu fi ghaiba wa amma al-ghayratu allati yubghiduha Allah al-ghayratu fi ghayri raiba al-hadith har zuwa karshen hadisi yayi magana kuma akan al-khuyala haka cikakken hadisin yake cikin sunan nasa'i to wannan bangaren shi ne ya ce daga cikin kishi akwai nau'in kishi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so, daga bawansa ya yi. Wa min ha daga cikin kishi kuma, ma yi bugiru halla akwai wanda Allah yake ke. Don haka ya ce, falgiratun lati yuhibbu halla, ina karanta asalin yadda ya zo ne. Kishin da Allah ta'ala yake so, shi ne ya ce, falgiratu firwaibati. shi ne a yi kishi a cikin abin da ake kokontonsa. Wa ammal ghiratun lati yubghidu Allah, amma kishin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ƙi kuma shi ne aka ce, Alghiratu fi ghairi raiba, a yi kishi ba a cikin shakka ba, to me ake nufi da wannan lafazin? kishin da Allah subhanahu wata'ala yake so aka ce shi ne kishi wato wato wanda aka yi shi a cikin shakka shi ne misali kamar mutum sai ga wani take-take dangane da iyalinsa haka malamai suka fassara mutum ya ga kawai wani ya zo shi yana magana da matarsa mun fahimta bai san me ya haɗa su ba ta yi wa magana ce wacce take halattacciya ta shari'a yana tambayan akan wani abu ai mutum zai ji wani abu ba ransa ba daɗi ko ya wannan kuma zai malam abin nan ai zan ta to kuma ba za ka jira ni in zo ka tambaye ni ba me ya haɗa ka da matata to irin wannan kishin Allah yana son sa ai wani abu ne ya darasu a ranka sai ka ji shakka yaya wani baƙo haka ya zo ya yi magana da matarka ba wani alaƙa mutum zai ji wani abaransa ko wanda ma bai ji wani abaransa ba Allah ba ya san sa amma ce dan wuta ne ibaran ga muku da youth kenan to amma idan mutum ya ji a ransa wani kawai da bai sani ba baƙo kawai ba alaƙa ya zo shi yake magana da matarsa ko da yarsa zai ji kishi a ransa kuma zai intercepting to wannan irin wannan kishin Allah yana so shine al-ghiratu fi rwaiba arwaib shine ashak ko kwanto to wanda Allah ta'ala kuma ba yake ki shine wanda aka yi shi ba a bisa kokonto ba ma'ana abu ne ya faru a cikin halal malamai sai suka bada kwatance sai suka ce misali kamar mutum ne abin nan mahaifiyarsa sai ta yi aure kawai sai ji kishi don me saka wani kato kawai zai zo a wurin mamansa shi fa baya so sai ke jin kawai haushin wancan ɗan to ana me ya zo shi ya nema kuma ya bada sadaki kuma ta yadda tunda amma ta ce za ta aure shi ba shi kenan ba me yana ka kai kuma na kumbura baki to kaga mutum anan yayi kishin mamansa ne ha kawai ki ai it's natural wasu irin haka yana shiga kwarai da gaske ko ka ga mutum yana kishin wani ya zo ya aure yarsa wallahi akwai wanda suke yi su kishin ya aure kannansu ko ƴan abusu ba kuma wai dan wai su suna bukatar su ba amma kai a ransu za su ji kawai kishi to irin wannan shine wato algiratu fi raiba eh ba shi da wani dalili to Allah yana kin ginin wannan wato abinda wannan hadisin kenan yake nunawa shine yace wa zakarar hadith saboda an yi magana ma akan al-khuyala shi ma nau'in alkhuyala da altoroko tunƙafo wanda Allah ta'ala ya ki shi ne tunƙafon da zai sanya mutum ya ga cewa ya fi wasu ko ya dinga jin jiji da kai a cikin zuciyarsa cewa shi fa ya isa ne shi yasa yake wannan takun amma Allah baya son wannan amma takun da Allah yake so mutum ya dinga takama yace a wajen jihadi eh ya kaɗan ya farfar misali kamar Salim din nan ya riko takobi ya dinga taku yana haka wai shi zai barazana to irin wannan takun ana so wani sai tsorata ko duk da dai ba dan tsaye ne da shi ba amma wani sai tsorata eh to balle a ce mutum kato ne kuma ya zo shi yana burga yana sai ni wane sai ni wane wanda idan mutum ya zo kusa da ni kafin takobi na ya je kansa ma ya faɗi yana burga kuma alhali ba haka bane amma yana takto irin wannan Allah yana so a wajen jihadi kai burga ka nuna kai namiji ne to abin da hadisin yake nuna mana kenan ashe ba dukkan kishi ne yake karɓaɓɓe a wajen Allah ba ana son a aje kishi a ina a muhallinsa e, kishi a sanya shi a muhallinsa a ƙi abin da shari'a ne ta ƙi Allah ya datar da mu mala yace wa innamal mamduhu qatiranul ghairati bil uzr abin da yake abin yabo a shari'a a gwama kishi irin wanda shari'a take so da kuma ba da hanzari, shauraran hanzari a wajen jama'a. Ana kishi kasu saba wa Allah, in an ga sun bauɗe ana musu kishi me yasa suka ƙi Allah, suna saba wa Allah mutum ya dinga jin zafi yana jin haushinsu, yana, yana, yana, yana murtuke musu, in ma yana da hukunci a hannunsa ya hukunta su, a musu horo. saboda sun saba wa Allah muhallin da aka sanya horo to mutum wannan duk kishi yake sanyawa to amma kuma sai a dinga bada uzuri inda uzuri zai karbu a shari'a to sai a karbe shi eh inda uzuri zai karbu a shari'a sai a karbe shi misali wanda yake dan ta'adda dan ta'adda matsala ya zo yana ta'addanci, shari'a abin da ta ce a kama shi ne hukunci uku za a masa, a gwamatse ko kuma a raba, kamar yadda wasu malamai suke tafsili a kai. Menene, inna lazina yi harbuna Allah wa rasulahu, inna ma jaza'ul lazina yi harbuna Allah wa rasulahu, wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard hukunci hudu ne ma aw aw din naka ce takhayyur ne wasu kace duk gwa masu musu za a yi amma dai abin da yafi shine ana rarraba musu ne gurgudan gravity na laifin da suka aikata to kaga wannan shine za mu su zalika jazaohum zalika menene khizyun fi dunya wa lahum fil akhirati azabun azim sai aka ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai dai waɗanda suka tuba ba ku sami ikon kama su ba suka tuba suka kyautata kamar yadda a aikace an samu Usman ibn Affan Ali ibn Abi Talib duk sun aiwatar da wannan akwai wanda ya zamanto wanted babban dan fashi ne amma sai ya zo shi gaban Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yana khalifa ya tabbatar masa da uzuri Ali bai san waye wannan dan ba ya masa fatawa kuma ya tabbatar da ci wanda ya tuba ya kaza sai da ya daure shi da hukunci ya confessing ya bashi fatawa akai sai ce to ni ne wane wane wanda ake nema dead or alive wanda yi kaza yi kaza yi kaza mai fashi da makami mai kaza mai kaza mai kaza kuma sai ya kyale shi saboda yanzu ya riga ya daure ya tuba ya tabbatar da tubarsa kuma ya aiwatar da abin da ake so a aiwatar to yanzu kaga anan wajen da ana neman sa dan a masa me a masa horo a masa hukunci amma yanzu kuma da ya zamanto ya riga ya tuba ya kyautata ya shiga salaha sosai kafin kuma a kama shi kuma har an san shi a haka a wani waje kuma yanzu ya zo shi gaban hukunci yanzu an karɓi uzurinsa ko ba a karɓa ba to kaga an karɓi uzurinsa to sai zamanto da kishi ne ba wai shi ɗin aka ke ba halinsa aka ke sai ake kishin a kama shi don a masa horo. To yanzu kuma da ya zamanto ya tuba, ya koma zuwa ga Allah, kuma ya kyautata halayyarsa, to yanzu kuma sai aka karɓi uzurinsa. Ba za a ce, al'ana faƙad a sai ta ƙabulu wa kunta minal mufsidi, ka gaba masa wannan ba sai a karɓi uzurinsa. Na'am. don haka ya ce fayugaru fi mahallin ghaira sai a yi kishi a gurbin da ya kamata a yi wa ya'dhiru fi mawdi' al-udhr kuma ayi uzuri a gurbin da ya kamata ya uzuri wa man kana hakaza fa huwa al-mamduhu haqqan wanda ya zamanto da wannan sifa me yin kishi a muhallin kishi me yin uzuri a inda ya kamata a uzuri to sai ya zama shine abun yabo tabbataccen abun yabo ko da a shari'a tunda mun ji wannan bayani da wannan fayyacewa malai yace walamma jama'a Allah subhanahu sifatal kamali kullaha yayin da Allah subhanahu wataala shine ya hada siffofi na kamala baki ɗayan su kana ahaqqu bil madhi min kulli ahadin sai Allah ya fi cancantar yabo akan kowa shi yasa yabon da za a yi ma Allah ya fi yabon da za ka yi wa kowa saboda duk wata sifa ta kamala Allah addaita ko da wani a cikin makhlukai ya kwaikwayi wannan sifa kuma ko da Allah subhanahu wataala ya yi umarni da a kwaikwayi wannan sifa yanzu misali kamar siffan tausayi Allah ta'ala shi ne ya fi kamala a kayan wannan shi ya fi samun cika kuma ya yi umarni da mutane su zamanto me su zamanto masu tausayi ashe Allah ta'ala shi ya fi cancanta da yabo wala ya balugu ahadun an yamdahahu kama yanbaghi lahu kuma ba wanda ya isa ya bi Allah kaman yadda ya kamata ya bi Allah duk yadda ka kai da yabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa da ba wanda ya kai annabi iya yabon Allah wallahi alazim Allah ya kara annabi daraja in kaga irin yabo da annabi yake ma ubangiji kamar yadda ya zo a cikin ma'asurat to sai kai kokarin koya kawai to amma shi da kansa kuma akwai inda annabi yake cewa la nuhsi thana'an alayka anta kama afnaita ala nafsik annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace la nuhsi thana'an alayka ba za mu iya kididdige yabo da duk yabon da za mu ba mu iya kididdige yabon da zai kamata mu maka kawai sai tara yace anta kama afnaita ala nafsik ya Allah yabonka dai ya tabbata a gare ka kamar yadda kai wa kanka yabo amma mu bayi ba mu isa mu yi yabon da ya dace da kai ba sai dai mu kwatanta kawai to amma duk da haka Allah din shi ya fi cancanta a yabe shi shi yasa yana daga cikin cika na musulmi ya zamanto mai yawan yabon Allah bal huwa kama bada nafsahu Allah ta'ala kamar yadda ya yabi kansa yake wa athna ala nafsihi kamar yadda ya yabo a kansa almadahu wa sana'u duk mu kawai a Hausa zamu ce masa yabo ne fal ghayur kenan sai zamanto wanda yake mai kishi kad wafaqa rabbahu subhanahu fi sifatin min sifati in har ka zamanto kana da kishi akan irin wannan sifa kana kin abin da Allah ta'ala baya so kuma kana bada uzuri a gurbin da ya dace a yi uzuri to in har bawa ya siffantu da waɗannan siffofi kenan ya zama mai kishi mai kishi kenan ya zan ya samu dacewa da wata sifa daga cikin siffofin ubangijinsa haka ne ko wa man wafaqa Allah fi sifatin min sifatihi duk wanda ya samu dacewa da wata sifa daga cikin sifofi na Allah ya kwatanta irin abin da Allah ya siffanta kansa da shi kuma yake so bayansa su yi, to ƙadat tilka sifatu ila ilaihi bi zimamiha. Wannan sifar yanzu sai ta yi jagoranci ga wannan bawa ilaihi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bi zimamiha da linzamunta. Linzamunta za ta kama turon turon turon ta kai bawa zuwa ga Allah, saboda yanzu bawa ya siffantu da wata sifa wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so bawansa ya aikata, kuma wanda dama Allah shi adda wannan sifatu kamar. Mutum mai tausayi, to Allah yana sansa. Ai, shi ya saka hadithin annabi ce, Inna ma yarhamullahu min ibadihi arhama Allah yana tausaya wa bayansa ne kaɗai waɗanda suke masu tausayi, kuma Allah shi ne arhamur rahimi, mafi tausayin masu tausayi. ashe a nan wajen Allah ya siffanta kansa ko nassi ya siffanta Allah subhanahu wataala huwa arhamur rahimin mafi tausayin masu tausayi ashe wanda akwai waɗansu masu yin tausayi bayan Allah to amma shi ne yake da sifatu kamal to ashe duk wanda ya siffantu da irin wannan sifa da Allah ya siffanta kansa da shi to wannan sifar za ta ja shi turon-turon ta sada shi da Ubangiji. Wa adkhalatu ala rabbihi za ta shigar da shi zuwa ga Allah, wa adanathu minhu za ta kusatar da shi zuwa ga Allah, Allah ya sanya ya cikin waɗanda yake so, wa qarrabathu min rahmatihi za ta ƙara kusatar da shi kuma zuwa ga jin kan Allah, wa sayyirathu mahbuban lahu, ashe wannan sifa za ta sanya shi ya zammanto, sayyarahu ma'ana ta sanya shi ya zan mahabuban lahu abin kauna ga Allah madaukaki saboda yanzu ya siffanta da wata siffa da Allah ya siffanta kansa da shi kuma yake son bayansa su siffanta da ita fa innahu subhanahu rahimun yuhibbu rahama domin Allah madaukaki shi rahimun ne ya siffanta kansa da rahama kuma yana son waɗanda suke masu tausayi karimun Allah mai yawan kyauta ne yuhibbul kurama kuma Allah yana son masu karamci alimun Allah masani ne yuhibbul ulama kuma Allah yana son masana wanda za su je su nemi ilimi Allah yana kaunar su har ma ya ba su daraja ko hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat qawiyun yuhibbul mu'mina al qawi Allah mai karfi ne kuma yana son mumini wanda yake mai jajircewa mana mumini wanda yake mai kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa habbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kullin khair ibda bi man ta'u annabi yace mumini wanda yake mai jajircewa mai karfin azama wanda mai karsashi mai nausawa cikin abin da Allah yake so mai dauriya akan abin da Allah baya so to ya fi alheri ya fi daraja wajen Allah subhanahu akan mumini wanda yake bai kai shi ba shi ma yana da irin nasa kokarin amma ba shi da karfi na azama ba shi da karfin dauriya irin na wancan amma yace wa fi kullin khair in dai suna cikin imani ana gudanar da al'amuran da Allah ke so to kowa akwai alheri tare da shi to kaga kenan Allah mai karfi ne yuhibbul mu'min al-qawi kuma yana son mu'mini wanda yake mai karfin azama wa huwa ahabbu ilayhi min al-mu'min al-da'if domin mu'mini wanda yake mai karfin azama yafi kaunatuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala kan mu'mini wanda yake mai raunin azama hayyun Allah mai kunya ne yuhibbu ahlal haya hadithin annabi ya ambata inna allaha rahimun hayyun يستحي من عبده أن يرفع يديه إليه ويردهما صفرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله mai tsananin kunya ne mai tausayi yana kunyar bawansa ya daga hannayensa ya roƙe shi abu kuma ya maida su wofantattu bai biya masa bukata ba in ka ba biya ma bukata ba mu koma farkon littafin a ibn al-qayyim yayi bayani ko abin da yake sawa karɓa addu'a da abin da yake hana karɓuwarta to Allah ta'ala mai kunya ne yuhibbu ahlal haya kuma Allah madaukake yana son masu kunya shi yasa kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa al haya'u shu'batun min al iman ita kunya wani bangare ne da ya gina imani ashe mutumin da yake mara kunya to imaninsa bai da kamala ko mun sallarsa ko mun karatun qur'aninsa ko mun ayyukansa na kirki in dai mara kunya ne shi to yana da tasgaro a cikin imani To kaga Allah ta'ala mai kunya ne, ya siffanta kansa da kunya, annabinsa ya siffanta shi da shi, kuma yuhibbu ahlal haya, Allah yana son masu kunya, Allah ka samu cikin su. Jamilun kuma Allah ta'ala kyakkyawa ne. Yuhibbu ahlal jamal, kuma yana son mutane wanda sai masu kyautata yanayin su. Mafificin kyautatuwa shine mutum ya tsayu akan abin da Allah yake. Ya ta kokari wajen bin Allah, kuma kada ya bujiro da kansa a yanayin da za a raina shi wannan kuma ya haɗa haddasu an nazafa husnul hai'a da makamantansu witron Allah ɗaya ɗaya ne yuhibbul witra haka hadithin annabi ambata ko inna allaha witrun yuhibbul witra to kenan wannan ibn al-qayyim rahimahullah ya kawo waɗannan kwatancen ne domin a duba wasu siffofi kyawawa da nassosi daban-daban suka siffanta Allah da shi kuma sai aka nasabta duk wanda shi ma ya kwaikwayi wannan sifa Allah yana sansa kenan ashe da aka ambata cewa Allah madaukaki la ahada aghyaru min Allah ba wanda yake Allah kishi ashe duk wanda ya siffantu da kishi yana cikin waɗanda Allah ke so ko baya ciki yana cikin wanda Allah ke so ashe dole ne bawa ya zamanto mai kishi yadda misali kwatancen da na bayar wancan makon ko mutum ya ga wata daga cikin harimiyarsa wani yana nema ya lalata da ita zai ji tsananin zafi ko kuma wani ya ga wanda yake nasa ya lalace ya zama mutumin banza ba shi da aiki sai shan tramol sai yawace yawacen banza sai ya dinga jin kishi a zuciyarsa yana jin ba daɗi ya za a yi a ce yanzu wa ya dinga masa faɗa yanzu kai yanzu kana kunyata mu duk inda a ce a wuce kai ɗan wane ne ko a ce ɗan uwansu wane gashi shan a cikin wani irin yanayi kishi ne ya saka yana ƙin abin da ya aikata mummuna a nasabta shi ga su, to, tun da haka ne, ya za a ce kuma shi da kansa kuma ya aikata mummuna aiki, tun da idan waninsa ya aikata zai ji zafi, to, ashe kenan sai ya fi kishin kansa, kishin kuma shi ne ya kyamaci aikata abin da Allah baya so, to, wannan shi ne babban kishi, sannan kuma sai ya kishin waninsa. To, kaga duk wanda yake da wannan sifa, Allah maɗaukaki yana son sa Allah ka samu a cikin su to don haka malai yace walau lam yakun fi dhunubi wal ma'asi illa annaha tujibu li sahibiha didd hadhihi sifat kai da ma za a ce shi aikata zunubi da aikata sabo ba wani abin da yake jawo mai aikata shi illa ضد هذه الصفات face kishiyar waɗannan siffofi misali a ce ba za ma kama shi a kiyama a hoda shi a dalilin aikin ba misali a kaddare amma sai a ce Allah ya siffanta kansa da kunya kuma yana son masu kunya sai mutum shi kuma ya zama mara kunya ko Allah maɗaukaki yana son masu ilimi kuma dama shi ne al'alimu sai mutum shi kuma sai zaɓe zauna a jahilci Allah subhanahu wata'ala ya siffanta kansa shi mai tausayi ne har ma yana daga cikin siffofinsa da sunayensa arrahimu arrahman kuma yana son waɗanda suke masu tausayi shi kuma wancan sai zamanto ba shi da tausayi Allah ta'ala mai karamci ne mai kyauta kuma yana son masu kyauta shi kuma sai zamanto marowaci ne. To, ko da a ce iya wannan shi ne kaɗai ukubarsa ba za ma a kama shi a ƙiyama ba, wannan kawai shi ne horansa, abinda Allah yake so shi kuma ba shi ne ya siffantu da shi ba wannan kaɗai ya ishe shi musiba. Ko ba haka ba ne? Wannan kaɗai ya ishe shi musiba. Saboda duk lokacin da jama'a suka gan shi ba za su nasabta shi ga Allah ba, ko za su nasabta shi ga Allah. ga waɗanda Allah ya ce yake so amma shi kuma bai siffantu da siffofin waɗanda Allah ke so ba wannan kada ya ishe shi musiba to shine ibn qayyim ya ambata walau lam yakun fi dhunubi wal ma'asi illa annaha tujibu li sahibiha didd hadhihi sifat wa tamna'uhu min al-ittisafi biha ta hana shi siffantuwa da shi yace lakafa biha uqubatan da ita kadai ta isa masa uquba shi kaɗai wannan ya isa masa horo fa innal khatarata ibn al-qam yace domin abin da zai darsu maka a cikin zuciya al khatara abin da zai darsu a cikin zuciya ma yahtaru bi balik kenan al khatara abin da zai darsu maka a cikin zuciya tan qalibu waswasatan takan juya sai ta zamanto ta sa maka waswasi kai ta tunani kaza dan nan kuwa kaza ɗin nan kuwa kaza ɗin nan kuwa ai sai da ya ɗarsu a rai ko sai mutum kuma ya dinga jijjiwa kaza ɗin nan kuwa kaza ɗin nan kuwa wal wasat wal wasatu tasiru iradatan wannan kokonton kuma da ake yi ana jijjiwa abin ayi ne ko ayi kayan na Shakespeare ko to be or not to be yana ta jijjuyawa yana ta jijjuyawa ayi ne ko kar ayi to a hankali sai kaga kuma ta rikide ta siro iradatan sai ta zamanto nufi yanzu an an nufi abin an an sa a rai akan za a yi shine irada wal iradatu shi ko sa abu a rai akan za a yi takawa ƙarfafa take yi fatasiru azima ita kuma sai ta zamanto azima ƙudiri kenan mun gane ko daga khatra ne sai ta zamanto mai irada daga irada sai ta zamanto azima da rasuwar tunanin ya cikin zuciya kowane abu abin haka yake ya zo zai wuce kawai sai ya ga wani ya kafe roba robansa karamar standa kuma ya ga cewa dai babu kowa tsakani sai kawai wani abu ya ɗarsu a ransa wannan fa zai saukin ɗauka ba haka abin yake ba to daga nan sai kuma ya dinga tunani kai karfa ko wataƙila wani yana kusa waje kaga wasu wasa kenan sai a dinga tunani ana leke-leke can fa tukun an lalleka an lalleka an gaba komai ba yanzu kuma sai abin ya koma ya zama irada kai wannan abin za a yi kawai ba a jarraba a gani daga nan sai ta zama azima amma kudurta kawai za a aiwatar an yi tunani yanzu ya za a aiwatar sun matasiru fi'ila sai ta juya kuma ta zama aiki shi kenan sai a ɗauka a gudu da shi ko ya sha ba wanda ya gan shi ya je shi ya sayar ya ɗauki kuɗinsa ya aiwatar duk wani laifi ma ka jingina masa irin wannan da haka yake fara ma ko da zina ce malamai suka ce nazaratun ko fa tabassumun fa kalamun fa maw'idun wa liqa'un haka abin da ma yake eh nazaratun ya kalle ta ta kalle shi fatabassumun sai kuma dan yi murmushi ita ma ta yi murmushi fa kalamun sai magana kuma ta shiga tsakani daga magana ta shiga tsakani kuma fa mu'idun sai a sanya lokacin za a sake haduwa walikamun sai kuma a haɗu to haka zo abin yake abin daga khatara ne ya shiga cikin ya su a cikin rai shi ne zama wasu wasa a jujjuya pros and cons ɗinsa sai kuma kawai a yanke hukunci za a yi irada shikenan azima sai kuma fi'il to idan aka aikata sau daya thumma tasiru sifatan lazimatan sai kuma ta zamanto siffa ce da za ta lazimce shi wa hay'atan thabitatan rasikha ya zamanto masa wata sifa hay'a yanayi ne kenan sabita da ya tabbata rasikha wanda ya daskare ya darshan tare da shi rasikha kamar abin da ya daskare yanzu ta tabbata yau yanayi gobe yayi gobe yayi gobe ya kowane irin laifi shikenan bar wani ala qulubihim ma kanu yaksibun shikenan wa hina idhin to a sa'in nan kuma an saba an saba an saba ana yi ana yi ya atadhiru ya ta'azzaru al-khuruj minhu fita daga cikin wannan sifar kuma sai ya zamanto ko fita daga cikin wannan aikin da ake aikatawa sai ya zamanto yayi wahala yana son ya fita ma amma kuma ba zai iya ba yana son ya daina ba zai iya ba akwai wanda zaka ga saboda ya dade yana yin laifi wallahi sai kai munzalin yana so ya daina wannan laifin kuma wallahi sai gagara saboda ya zama masa jiki yana son ya daina amma wallahi ba zai iya ba to wannan matsalan ne sabo da shi ne da aka yi tun daga farko aka taka aka taka har aka dulme a ciki kuma ya zama jiki fita daga cikin laifin sai zan yayi wahala kama ya ta'azzaru alaihi al-khuruj min sifatihi al-qa'imati bihi kaman yadda zai wahala a gare shi ya fita daga siffofin nan da suka tabbatar masa da wannan aikin to shikenan mutum sai ga kuma yana ta wanzuwa a cikin sa Allah ubangiji ka tsare mu Allah ka mana kyakkyawan karshe Allah ka dora mu akan turba ma daidaiciya Allah ka samu karfin zukatan mu Allah ka mana tsare daga shaytan ubangiji Allah ka sanya aljanna ta zama komar mu Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke aikata a karantawa Allah kada ka sa ya zamanto hujja a kanmu muna roƙon Allah ta'ala ya sa ya zamanto hujja ne a garin abin da muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure kuma Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum